طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi, sha shida ga watan Jumada Sani shekara ta 1447 wanda ya je da bakwai ga watan Disamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu na majalisu imam abubakar abdullahi ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala insha Allah kamar yadda na san sako ya ishe yan uwa kudurruka sun dan mana yawa sosai ba dai ma san a ce a zagayo watan ba a riga an yi kira an yi katu ba so amma dai duk da haka dai abinda ba za mu iya yi duka ba za mu zo ko da rabi ne a yi yanzu kuma ana gamawa za a ja kasu wani abu kuma da daddare a yi wani abu kuma abubuwan ne kusan in za a kula ma da katuka masu bin katuka za ku ga wasu satuka duk katuka ba saboda yanayin uzurka da suka dan yawa kwanan nan amma insha Allah za mu karatun nukhbatul fikar na Ibn Hajar al-Asqalani insha Allah sai mu takaita da wannan sai wata mai zuwa insha Allah kuma za mu biya bashin at-taqdim kuma na za mu tashi a cikin nukhbatul fikar ai ana jin muryan ku alaman da nayi kamar ni athani al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'yi ko ibrahim al-asqalani ya gama magana akan at-tawatur eh magana akan wato sharɗin tawatur ko a takaice muka yi magana kan sharɗin tawatur muka ce akwai alkafara dole a samu yawa adadi masu yawa haka wanda al'ada za ta zama ba za ta zai yi su karya ba alkafara dole dai a same shi muka ce kowace kowane ɗabakogin isnadin a samu wani alkafara ɗin ba dole ba sai an ce sun kai saba'in saba'in saba'in saba'in kamar da a misali ana iya samun guda biyar a nan a je can gaba a samu bakwai can gaba tabakan gaba a sami abin da ya fi ma goma misali amma dai kar ya zama wannan adadi ya tawaya zuwa ga adadin tawatur to in kowane kowace tabaka an samu wannan to shikenan shi hadisin ya zama mutawatiri sannan kuma adadin kuma ya zama ya filu al'ada awi alladhi yahilu tawaqu ala al-kadhib al'ada al'ada tuhilu tawaqu ar-ruwat أو تواضع الرواة على الكذب زي ويا سياسي يحدوا su ittifaki su siyasi majuna ƙarya a labari ne wanda yake kowa na faɗan abin da ya faru kuma ka san wancan da wancan ba su haɗu ba wancan da wancan ba su haɗu ba saboda wannan ko da fujarun nasu ne ma sai a karɓa balle balle kuma wana wallahi ta'ala fi ardi banda wannan sai muka ce kuma ya zama labarin ya tike zuwa ga alhis alhis shine wato abinda ko gani ko ji ko yace ka sami'tu kaga hadisi ne ai ba bai da alaka da wani abu da kaje ka jaraba ba wai ana magana wai wani abin da zai zama wani abin da kuka lakance shi a rubuce ba shi ake magana ba a'a kowa yayin da zai bada wannan hadisin abinda alkhabar labudda an yantahi ila alhis bi an yaqula sami'tu aw qala li fulan aw ra'aytu fulanan wannan shine an yantahi intihau al-khabar ila al-his ko yace samitu ko wani abu kaga nan duk wani tawatur al-aqli kamar yadda za ga su da yawa falasifa na dauka na qilabul alam wudu bai shafe mu ba da su yin tawaturi su a wajen su da musamman nan na banza da wufi ne ta kailanci suka yi kamar yanzu kamar da can ilimi da ake da shi a baya baya na yi magana cewa ai da can sun suna cewa zuciya ita ce intelligible organ yanzu kuma an canja kuma daga karnukan baya zuwa yanzu kuma an canza kuma an ce medulla oblongata saboda haka wannan wannan tawatur ne akali mutanen azu wani yayi wani bincike sai ya zai canza shi saboda bincike ne kowa ne aka yi bincike in bai da abin da zai tunkuɗe shi zai haƙura ne ita maimaitawa wannan baya cikin tawatir mu da muke la'akari da shi nan muna magana tawatir a labari ne mutum ya ce an haifi shehu usmanu a shekara ta kaza wani ya zo ya ƙara faɗan wannan ya ce ko kuma na taɓa ganin shehu usmanu wata na ya zo kano ya yi kuɗi ba kaza wannan ya fi wasa wannan misalin tafi ya ce na taɓa ganin shehu usmanu wata na ya zo kano ya yi kuɗi ba a ɗan juma'a kaza sai wani aka samu shi ma ya faɗa ya ce shi ma ya gani wani aka samu shi wani aka samu wancan bai halli wannan ba dole an san kawai wannan madarul hadith din zai tike ne zuwa ga zuwa ga tawatur sannan kuma sai abu na hudu na karshe sharadi shine ifadatul ilmi yaqini ad-daruri da yake yastagna bihi ala al-isnad liman alima shi wannan labarin ake bayarwa kusan zaka ga ba zai yi ka zo kana wani tantaman sa ba in ka je kamar wani ya ce maka akwai wani gari kan in ka je can yani ka je can Saudiya wani zai ce maka taɓa ba gari Kano ka je can Ingila wani zai ce maka taɓa ba gari Kano Kano Kano dai ta maimaituwa a duka duniya kuma ka ce babu kanan to kaga yanzu wannan kana inkarin wani abin da yake sai a ce mutum yana son ya fita da nazar masu hankali kuma akwai al-ilmu al-yaqini ad-daruri shi galibi ilmu al-yaqini ad-daruri idan mutum ya ce zai fita daga wannan ilimin to dariya za a masa ma a kokarin nuna cewa ko ya ko ya fita hayyacinsa akwai kuma al'ilmu nazari to wanda kuma shi zamu magana insha Allah a bambance ilmul yaqini a daruri shine kamar kace biyu rabin kudi ne wannan magana wanda yace wai shi ba haka bane shi biyu biyu biyu ya fi hudu to wannan kaga dole a ce mishi bi da hankali eh dole a ce wallahi babu siti to amma akwai al'ilmu nazari shi yana gabatar yana faidata da da wato ilimi ne na daruri amma ba ma min haifin nazar yawa wato za mu magana insha Allah akan shi shine yake cewa athani na biyu al-mashhur ibn hajar yake cewa shine hadisi mashhuri wa huwa al-mustafid ala ra'yin aw ra'yin wasu daga cikin malamai shine dai abin da suke kira al-mustafid a nan kaga shi mashhur a magana shi malam shine waɗanda mutane guda uku suka ruwaito ko abin da yafi uku a kowace dabaka akalla amma bai kai haddi na tawaturi bai kai wato mataki na tawaturi ba wannan shine mashhur a wajensa wannan istilah ne khas bi Hafid ibn Hajar al-Asqalani wannan istilahin sa ne amma kuma malamai daga baya bayan shi al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani sun mashi ladabi akan wannan amma dai wannan shi ya fara kawo wannan asali malamai kamar su Ibn Manda da da da, da Ibn Tahir al-Maqdisi da littafin Shurut al-A'imma da ibn sala da annabawi da sauran malamai abinda suke fada cewa al-mashhur shine wanda ya mara wa arba'atu fa akthar mutane hudu ko abin da ya hudu amma kaga shi ibn hajar yanzu ya rage ya ce mara wa thalathatu fa akthar fi kulli tabaqa shi wannan shine zamu ikhtiyari ibn hajar al-asqalani wannan ba la yabari alaihi shay wannan sabanin ba wani sabani ne da inganci na hadisin tabbata shi ko shi tabbata saboda dama wannan ilimi kamar da muka faɗa asalan ma ba ya cikin ma bu abin da ya dame mu a mabahith na ilmin na ulumul hadith daga baya ne wasu suka saka shi asali mu wannan wasu ne wasu ne fadarru suka fara kawo shi amma sun kaje kana magana wurin malamai ba wai ba sa magana cewa wannan hadisi an rubuto shi da yawa ba ba shi ba yake magana ba cewa a dogara da aiki da hadisi ko kin aiki da shi da yawa ko rashin yawa wannan malamai malamai ba sa ba ya ci abin da suke tattaunawa su na kallu udul kawai inda suka yi kawai ko mutum ɗaya ne ma to shi ya gane da aiki sai an yi aiki yanzu maganan da ake yi yanzu an je shigo da wani abu ne dole kuma muka zo za mu bayanin shi bayan da aka iya to wannan shine mashhuri a istilahi na yare na malaman hadisi da kuma har kaje usul fiqh kaje can wani ban karshen usul fiqh kai suna magana su mursal su mashhur su tawatur da waye wanda abin da suke nufi kenan amma kana iya gani kuma a cikin littattafan kaga an yi itlaqin shuhura ana nufin shuhura a yare lugha min haythu lugha kamar suna magana abin da ya shahara a harshe ko da hadisi misali hadisi ne na ƙarya ma ba zai ganci to wannan hada hada alhadith mashhur ko alhadith almushtahar ala al-ars da sauransu kamar wani hadisi kamar hubbul watan min al-iman za ka ga wanda ce san san wannan kaga daga ji lokacin da ake yayin kishin ƙasa ne nationalism da patriotism wani je kero wannan hadisan ko sai an daina yayin kusa yanzu kishin kasa mugu abu ne yanzu a ina a sanda da turawa ma yanzu lokacin sardauna in kai ka zama great nationalist lokacin su mahatma gandhi lokacin waɗannan da yana yan bayan nan to ka zama ɗan kishin ƙasa ɗan rajin kare ƙasanka ƙasa ta ita ce daidai ko ba ta yi daidai ba in ƙasa ta ta yi daidai in daidai in ba ta in ta kauce ni ma in kauce kuma ina tare da ƙasa ta to wannan shine daidai a da a wannan lokaci tura kuma yanzu ka suka canja yanzu ka ce yanzu da zaran yanzu an zo an ka ce wai ƙasar ka ce daidai to da sun kauce ce wannan shari yake nema ku kama shi su kaga morality na zai canja gaskiya na canjawa ne shi ke gaya maka cewa dama hamiya ce ba kishin ƙasa ce ba hamiya ce kawai rudi ne kawai na wasu mutane suka ruɗa mutane a ga duk makokin da aka yi a baya nan kishin ƙasa na hausa da duk kake aka yi aka yi yi za wasu abubuwa irin wannan sai mutum yana fa bude idanuwansa sosai ba kama sai ya je haihuwan guzuma na kwace in kwace tsammanin cewa shi yana yana wani abu ne na jihadi shi ba wani jihadin kirki ce ba duka zo kana jihadi ashe jihadin tura kake kan kai baka sani ba an ji an rikita maka tunani kamar wanda muke gani abubuwa na su boko haram da sauransu duka sakarkarin mutane mahaukata ba su karatu ba sun yi sun ɗauki wasu dafan wasu abubuwan da su gane ba ba sani ba wanda suka sani kuma mugaye ba za su faɗa ba sau da haka yanzu bar mutane cikin bala'i an koma baya abinda muke tsammanin da yanzu mun wuce shi mun dawo baya in an cika tsawata bincike suka gashi da sharri ne aka yi kai ne kawo abin baka sani ba ku daga kanta tarihi abubuwan nan san gaske saboda ku fahimci yadda duniyar nan take saboda kai mai da'awa naka akwai kalubale mai yawa ko su abubuwa da zaka ga ana kawo maka ana maka wani roman baka a baki duk wannan ya sanya wasu da yawa masu da'awa masu son kawo canji a wancan lokaci sun samu matsala ba karami ba kai kaga in ka san wannan zai wannan zai baka dama kai kuma ka shiga cikin magabata ka bisiran maza da ga ya kawo ta gyara dan dama galibi masu kasan kawo gyara su aka samu matsala da su zaka ga bangaren indiya ne akwai su al-maududi akwai su abul hasan nadawi da sauransu da sauransu ina masa ne ga wasu ga irin su sai uku da sauransu dan an kakkauce ana sa a kawo gyara amma an kauce mu ma nan duka haka ake aka ta fama saboda haka ku ma yanzu in kuka za ku gyaran haka za a dinga zuwa muku da wannan abubuwan za su canja ne kawai a canza masa ta riga so kar ku gaggawa ku ce ai kai gaskiyar da ka fahimta kenan in ana maganar gyara na al'umma ba kai ba gidanka kai kadai gyara al'umma ba magana ka fahimta ba wallahi hukunci ya kanku da wannan ce ai iya fahimta ta ce ni haka fahimta ta take ya kuma shafa al'umma a ka tsaya to dole a bibi a bibi wannan fatawa a bibiye ta sosai kuma ka fahimta cewa babu wato kurakure a ciki duk wannan zangayi da za ku ga da za ku ga ƴan uwan matasa na yi wasu abubuwa za ka ya shafa al'umma suna ɗaukar sa maganganu wallahi duk kamata ya dimi shiru ba ina tawadu wallahi kamata ya yi shiru wallahi da yawa wasu lokacin ma wanda zake malamai ne sun ma haife mu a harkar su ma shi kamata su wasu abubuwan da kuke gani makici da ake aka binna ma musulmai aka yi musulmai baya yana da sakaƙi da ba za ka iya kwance shi ba to a ba hankali ya hakuri ga shi ba mu da lokaci kuma muna tsaya muna ta saboda haka ana iya samun hadisi wanda yake mashhuri ne amma za ka ga a wato hadisi na mawdu'i ma mashhuri wannan mashhuri ne min haifin lugha kamar hadisin tawassalu bi jahi da ga sufa yana kawowa sai cewa manzo Allah ya ce tawassalu bi jahi wannan hadisin ba shi kwata kwata ban kaje karbul ba hadisi da ka kara da ne banka insha Allah sai dai sai dai raƙumi ya fito da kafa Allah ba za ka same shi ba eh wannan yin da mai cewa wannan ba ba da wani isnadi kwata kwata kawai su shigilba nasu ne suke faɗi abin su kamar hadisin awwal ma khalaqa Allahu nuru nabiyika ya jabir hadisi ne da babu shi babu shi magana a cewa ai Abdullah Hasan Ali ya fitar da shi to shi wanda ya je ya gaje zai duba ya bude mana ba gashi muna da musannaf in ba sai zai bude ya gani amma ka ta ihala yanzu ai yanzu an wuce lokacin ihala nunawa zaka yi kace gashi ya ce hadathana fulan hadathana akhbarana ko anba'ana ma'mar ibn Rashid al-Yamani qala hadathana az-Zuhri qala حدثنا فلان فلان حدثنا سالم حدثنا ابن عمر haka zaka faɗa kawai a wani kace kace ka wani ihala kace ka wani rafa da sanar buye ba kace wani a wani baka laqan lahu nuru nabiyika ya jabir banda shi kuma abinda kuma wasu ke kawowa a wani baka laqan lahu nuru muhammad wannan ba nuru muhammadi ba sorry wannan shine wannan hadisin a wani baka laqan lahu al-aql dama wannan hadisin ne da falasifa suka yi karyan shi su kuma sufaye suka dauka su ma suka mai da shi na manzon Allah kun san da jibrilu da manzon Allah hasken nan nashi da suke magana da shi kansa ubangijin waɗannan a wajen falasifa don haɗe su suke yi su ma wajen sufaye suka dauka kuma duk sai su haɗe yan fayaran da kake ganin su duk sai su haɗe su ce da abu ɗaya ne in ka je ka rubuta tafsirin ibnu arabi kana shiga alif lam mim aga alifun yace shi ubangiji lamun yace al-aqal fa'al shi jibril kenan shi mimun yace yace muhammad to da kadi yanda zasu sirri ne shi waye shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza altafi yake ba wai abin da bane haka zalika duk wannan hadisin hadisin cewa walida makhtunan masruran duka wannan laysa lahu isnadun qa'i ba da wani duk da ya shahara ana faɗi kawai dai ana son a ji daɗi ne a faɗa daga kowa na son ko ba a so da yawan ba inda ya tabbata ba inda ya tabbata min hatta sanat wanda shi ba ja ba sa a fice ba to ba ba ne kawai ka kawo inga shi ba shi kenan ba a to almuhim dai anan mashhuri a istilahin malamai a istilahin da yawa daga cikin malamai jumhurin malamai shine abinda ma rawahu arba'atu fa akthar amma wajen shi al-hafiz ibn hajar shine ma rawahu thalathatu fa akthar shine yake cewa to da shi da mustafid abu ɗaya ne a ra'ayin wasu daga cikin malamai kaga muqabilin wannan ra'ayi kuma akwai wanda suke mabantawa wasu malamai suna cewa al-mustafi fawqa al-mashhur yana gaban yana sama mashhur kadan bi riwayati jama'a sai su idlakin jama'a amma dai la yablughu aw la tablughu la yablughu adadul jama'a hada tawatur bai kai hadi na tawatur ba wannan dai duka kusan islahi ne kamar da nace ba shi da wani kusan layan bani alaihi shay' ma islahi ne wa kowa kawai ya danganta da yadda shi yake fahimci abinsa kuma yi islahin abinsa sai ce a thalith a thalith ya ce al'aziz ko? ya ce al'aziz sai kuma hadisi ya aziz wale ta sharɗar da sahihi kuma ba wannan ba shar'i na inganci hadisi sahihi ba khilafan liman za'am sabanin wani wanda ya riya haka ibn hajar kai daga ji ka san yana ya ɗan kawasa harshe a nan wanda ke riya cewa wai hadisi aziz shar'i ne da inganci na hadisi sahihi to wannan baya ci kwata kwata a wajen malamai na hadisi wanda kaga ya faɗa wannan to baya cikin wanda suke ahlul ikhtisas to al-aziz ra'ayin al-hafiz ibn hajar shine ma rawahu thani shine wanda mutane guda biyu suka ruwaito a kowace dabaka in ya fi wuce guda biyu ya kai uku ya je mashhur in ya in ya tsaya kan biyu to yanzu aziz aziz kenan to wannan shi shine zabin ibnu hajar al-asqalani kuma kamar da kuka faɗa kuka sani mun faɗa cewa ai wasu malai sun saba da shi ma anan abinda muka faɗa a mashhur shine zamu faɗa anan su ibnu manda da sauransu sun zabi cewa al-aziz shine marwiyu sunani aw thalatha su suka bar abin haka biyu ko uku shi kuma mashhur ya fara daga hudu shi kuma al-hafiz yake cewa mashhur ya fara daga uku shi kuma al-aziz ya fara daga biyu wannan audin shi sai ya cire ta shi al-khatib da ya bayyana magana wannan ya dauke ku to aje to ga wani kuma ku to sai a daga murya ko to to almuhim dai abinda muke magana a shi al-aziz ra'ayin al-hafiz shine wanda mutane guda biyu suka ruwaito in sun wuce biyu sun kai uku saje mashhur suka ce al-aziz ko dai min haythu al-ishtiqaq suka ce ko dai daga azza ya azzu ne bi fati al-ain azza ya azzu daga samu al-aziz kace azza ya azzu wannan yana da al-quwwa al-quwwati wa ta'yid karfafan abu kamar yadda ya ba cin surtu yasin Allah ta'ala yana cewa inna idza asana ilaihim thnaini fa'azzazna to kaji sai fa'azzazna yace wato sai muka karfafe waɗannan guda biyu da na uku to wannan kaga wannan shine suka ce wai daga nan aka samu shi watakila al-aziz wasu suka ce al-aziz a zai iya zama daga azza ya izu ne wannan wannan shi yafi huwa al-abhar fa huwa nadirul qalil wanda yake wato karamin abu wato nadiri wanda yake shi bai kai ya kawo ba wanda yake da ruwayarsa kaɗan ce kuma da yawa wani malaman hadisi suna amfani da wannan kalma din sai fulani azizur ruwaya idan qalat riwayatu ruwaya sai ta zama yar gankanwa kaga anan an kafa di cewa mutane biyu kaga ai sun yi kadan kuwa sun yi kadan so wataƙila wannan ya fi zama daidai da su itlaqin malaman hadisi zaka ga da yawa ibnu adi mai alkamil fi bu'afa a cikin tafasa zaka je na ce in ya kawo su muqilluna sai ce to wannan shi ruwayansa azizur ruwaya da sauransu da sauransu yake cewa ba sharadi ne na hadisi ingantacce ba sabanin wanda ya riya haka wane da ya riya haka ba mu'tazili ne wani Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Jubai to me ya halashi da hadisi in ba rigimar tsiya ba kawai yanzu yanzu yanzu abuwa sun riga sun shigo a dole a sa magana wasu a ce dole sai an yi izina da su tana ji ko tana ji magana والرابع نهد الغريب حديث غريب الغريب هو ما رواه راوي فقط shine wanda aka samu mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito ana kiran shi kuma alfardu to amma galibi istimalat na malaman hadisi in suka ce algharib sun fa bayar da shi a suna sai su ce hadha hadithun gharib haka suke faɗa wanda ya fi amfani da wannan lafazi shine al-imam الترمذي zaka ya ce hadha hadithun gharib yace hadithun gharib ya shiru wannan wato siga da yawa malamai wanda suka yi tahqiqi suna cewa wannan siga ce na tadhifi yana nuna maka cewa shi hadisin kaman ya ce dhaif ne mashi ya rawana na shi banda garaba din da ya da ya itlaki yana kuma ya ya goye garaba din tare da kuma abba'af amma ba kuma yace hasanun gharibun ba gharibun kawai muke magana yanzu kar ka je ka ce hasanun garibin wai yanzu wannan ma'anar yake magana hasanun garibin wannan daban zai iya zuwa hadisin akwai tafarrudi na wani rawi amma kuma ka ga shi hadisin kuma ya ga yana ganin yaro ta wannan matanin wataƙila an san shi ta wani ta wani sahabin ko kuma yana da wasu shawahidi ya karfafe shi sai zama hadisi ne hasan a wajensa kusan dama tirmidhi yana daga cikin wanda shine ya fara kawo magana yanda yanda za a bambance tsakanin hadisi hasan da kuma sahihi da kuma da'if da can kusan ya dan ya nemi kashi da malamai istilahi din suna amfani da shi sosai amma dai shine dai ya tautata istilahi din a in yace hasan gharib wannan ba shi daidai yake da hadithun gharib ba kamar hadisi na na da aka ambaci munkar da nakir kusan galibi hadisan ingantattu ba su faɗi cewa sunansu munkar da nakir ba hadithi da aka faɗi munkar da nakir ya zo ta hanyar al'abbat abdurrahman ibn ishaq al-qurashi saboda haka in bambanta ba al-tirmidhi a wannan sai da laki cewa hasan gharib gharibun saboda shi kadai ne tafarda bi bi dhikri aw bi tasmiyati al-malakain cewa sunan sun munkar da nakir to amma duk da kuma wasu shawahid sun sun karba ka musamman wasu dabcin malamai sun karbi wannan suna din abu ubaid al-qasim ibn sallam ya tabi imamu ahmad cewa kai ka yarda cewa wannan sunan su kenan to shi ya yarda eh saboda wasu daga cikin malamai da yawa sun karbi sun karbi wannan wayar haka amma idan aka ce al-fard galibi an fi amfani da shi ba fi'ili ba a cewa hadithin fard sai da ce hadithin gharib amma in ana in ana son amfani da lafazin al-fard din sai a mai da shi zama fi'ili ci ta fara da bihi fulani tafara da bihi fulan wannan zaka ji wanda yafi amfani da shi shine Imam Tabarani Abul Qasim Sulaiman ibn Ayyub At-Tabarani ya rasu 360 bayan hijira babban malami ne shakundum a ilimi da ubangiji ya masa baiwa sosan gaske zaka ga kuma biya da ya kawo wata ruwaya wanda yake wani rawi ne ya ya kace shi tafara da bihi fulan an fulan wani ne ya kace da wannan ruwaya daga wani sai ya faɗa amma da yake sha'anin ilimi yanda yake tare da haka didirwan tara mafaridu shuyukh da yayi mafaridu ruwata an shuyukhi da yayi amma sai aka samu kuma al-allama shaykhul muhaddith Abu Saqal al-Huwaini sai bibice shi yi mishi gyara wasu abubuwa wannan yana daga cikin abinda sai bayan rasuwa Abu Saqal al-Huwaini muka samu Abu Zakar Huwaini ko bai taɓa yin wani abu a duniya ba sai wannan haƙiƙin da ya yi a wannan. Wannan yana nuna maka mutum ne ba wanda ke gaggawa ba, wanda kuma mutum ne ƙuruju wata da wato an yi rashi ba karami ba wallahi da yawa wato muna malamanmu suna faɗa mana girman sha'anin wannan bawan Allah amma galibin tafansa da muka karanta yake hannu shine su al-ghawtul makdud ta khariji da ya malamin taqa to amma wato in ka je ka duba wannan littafi ya kira shi da Audul Jani bi tasdidi bi tasdidi al-awham fi mu'jamai tabarani littafi ne wanda in kana dubawa zaka ga yanda taqiqin gashi ma ba ina ma rowan istiqradi baya saken baki sosai ina maganar mutamasik sosai zaka ga maganar kadan amma ta haƙiƙi ne ba ɗan ƙaƙani ya yi auren ba kuma wato abin da ya yi a wannan littafin karnuka bayan karnuka za a ci gaba da amfana da shi saboda yadda wannan littafi malaman mu suke gaya mana yana da wahalar sha'ani shi mu da mutabaranin nan yana da wuyan sha'ani kana iya zuwa wani rawi ka gani ka tsammanin wani ne ka ba shi ne ba saboda yadda littafin haya yake bukatan hidima da sauransu amma wannan bawa Allah haka ya bi an ce baya bai da kan jiki da bai da lafiya bai da kaza amma ka yi ta kokari yake bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya in ya ɗauki ɗaya sai ka ga kamun ba za a kai gaba ba sai to wannan shi za a gama ina jin shi za ma shi malaman da wasu su yawa ba to amma da yake abin ba wai gaggawa ake ba ilimi ana ba da ilimi ne saboda ilimi sunansa ilimi ba gaggawa ba babu ne bai za a ta tare da Allah ya shirye mu mala ya ce wa kulluha haka ni ko na'am ma'ajim nan nasa duka eh yake cewa wa kullu hasiwal awwali ahadu duka da mashhur da aziz da gharib da aka fada dukkan su in ba mutawatir mutawatir na farko da muka fada ba to dukkan su ahad ne ba ba in ba na farko ba wata farko shine kawai mutawatir ahad shine hadisin da aka samu ta hanyar ɗaya wa mutane shine ahad to wanda dai shine da ake ta magana khabarul ahad khabarul ahad ba a karba ko ana karba ko wane ne wane ne shi dai galibi khabarul ahad tunda ba mutane ne da yawa suke ruwaitowa ba akwai yiwuwan za a iya mazana kuskure akwai yiwuwan za a iya mushi ƙarya yanzu muna maganan yiwuwa ta kasancewar ta yiwuwa ba ta kasancewar wane suke ruwaitowa ba da akwai wanda za a gani a yanzu sadi spokesperson na na gwamna ai akwai yiwuwar zai ƙarya ko amma dai ba dai wanda zai fito da da da alamar cewa shi spokesperson ne na gwamna da daɗe ba idan zai mishi ƙarya saboda me ya taɓa a kashe aikinsa akwai magana da kai kasan ya faɗa kasa kawai kawai da gwamnati ce ta faɗa yana ana samun ci banban tsakanin shi da gwamna gobe zai gan shi ba shi ne spokesperson ɗin saboda ka sahabbai a ga wanda ya tasawuri tasawur tasawur sahih na yanayin yadda rayuwarsu take da sauransu wanda duk karina ne zai saka san cewa to in suka rawaito a ruwaya dole a yadda dole a fito a sake jiki a ce lalle matsala ya faɗa amma yanzu muna maganar sahabbai ko ba sahabbai ba ɗaiɗaiwa mutane suka rawaito ruwaya to wannan ɗaiɗaiku ne ai ɗaiɗaiwa ne to a irin wannan ruwayan ce kuma ake sa ake buƙatan tunda a kiyaye magana matsala da kuskure ko daga ƙarya dole ana bukatar a yi bincike kalaila cewa game da isnadi to kaga shi ba ilimin hadisi alaka ne da kabar ahad kawai ba shi ba alaka da tawatur din can tawatur da al-ilmu daruri al-yaqini ba al-ilmu nazari ba za mu magana kan al-ilmu nazari kusa na faɗa muku cewa akwai al-ilmu nazari wanda shi ma yafidu al-ilma amma al-ilmu nazari ba al-ilmu al-yaqini al-daruri ba shi al-ilmu al-daruri al-yaqini shi da in ka ce kai baka ma yadda ba to kawai abin ma ba zai yi magana da kai ba za ta yi ba daga lokacin saboda an san ina aka aje ka to amma shi yanzu wannan mutum zai iya dan inkarin sa haka kuma a dan cewa dauka shi mai hankali a zaka ce wa fi hal maqbul wal madu a ciki ne ake samun khabarul ahad ake samun hadisi wanda yake karbabe da wanda za a tunkudi a ce ba za a karba ba li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth ala ahwal rawatiha dun al awwal saboda yi kafa hujja da ire-iren wannan hadisai sun ta'allaka ne da sai an bincika halin marwaitan banda na farko amma banda shi mutawatir sai an bincika sai an bincika an ga lallai suna daga cikin zawul khibati was sina'a ne suna daga cikin malamai suna daga cikin wanda suke suna da haliya su ruwaito wannan ko ba sa ciki musulmai ne ma tukuna daga lokacin da mutum ya ruwaito abu daga mazala bai zama musulmi ba to dama abin bai hada mu rigima da shi ba mazalan ba a zai mishi ƙarya kuwa tabba zai mishi ƙarya saka ba za mu taɓa yarda da shi ba sai menene yake cewa gaba wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazari to kun ji kun ji abin kun ji ga baitul qasid wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazari bil qara'in bil qara'in 'ala al-mukhtar yace ana iya samun abin da zai iya fa'idantar da ilimi na nazari ilimi na bincike sai an bincika ne in aka bincika sai a tabbatar to abin haka yake idan misali mutum ya zo ce shi bai ta a cikin jiki na adam akwai wasu enzymes ba akwai metabolism ake cewa ko akwai ana a jikinsa ana yin wasu abubuwan ake cewa metabolism waye waye waye waye sai ce sai ce shi bai yadda ba yanzu za a ɗauki shi ba hankali ta ta akai baka sani ba akai ka san ka sani ne kai akai baka sani ba amma daga lokacin da ka bincika ka shiga wannan ilimin ka zo ka ce baka sani ba baka yadda ba bayan ka gama shekara da shekaru kana karantawa a biology da wai ka ce baka sani baka yadda ba kai kuma an bincika gashi kana gani to kaga sai ce mutum kuma yanzu wannan wannan kaga abin da yake yi kuma ba ba hankali ke ba to su duk masu ilimi a wannan haka sun sani kamar yanzu misali a ce akwai kwayoyin cutar da ba kwayoyi wanda ba mu iya gani halittu da ba mu iya gani yanzu akwai abin da in kasa zaka iya gani to farko din da ya can kai baka sani wannan abubuwan ba shikenan sai kaga sai ka yadda in ka ce babu sai a ce shikenan ai kai baka sani ba amma daga lokacin da ka zo ka bincika ai baka saka ce babu shi ba to su kuma wanda suka bincika a cikin su a samu wani ya ce shi babu ko kuma shi wanda bai taba ganin sanin nan ba bai taba sani akwai wasu al'umma da su iya rayuwa a cikin ruwa ba yace babu wani dan adam zai iya rayuwa cikin ruwa sai waɗanda suka ta sani su kuma sun kai su goma dan yayin wancan ya zo ya ce musu shi yanzu san a Najeriya yake rayuwa shi a Tilba yake rayuwa ya zo ce babu wasu mutane masu rayuwa cikin ruwa sai sai a kyale shi a ce za a yi amfani da maganarsa sai akai baka sani bane kai ka je ne sai kan kace wannan kai hadisin gana baka yarda da shi to ai kai baka sani ba kai ka san hadisin ne kai ai waɗannan yana wurin zawul khibati was sina'a an fahimci ba mushi kai da ilmin nazari da kuma da ilmin yaqini shi wancan daruri da ma in yace ma bai yadda ba ce babu wata makka babu wata babu wata saudiya babu wata tsaifa babu wani muhammad ba taba yinsa babu wani annabi isa to me kake nufi can gabashin duniya wani ya faɗa can kudancin duniya wani ya faɗa arewacin duniya wani ya faɗa duk kuma ba su taɓa haɗuwa ba wancan ma tsakanin shi da wannan shekara ɗari kaza kuma duk ya faɗa cewa akwai annabi isa kaga ce babu shi to me kake nufi kamar yanzu abin da turawa ke ke ta wani manganu na banza wai cewa annabi musa watakila ma akwai ihtimalin cewa annabi musa na fafi ma fa legendary siga ne irin irin kawai tatsuniya ne watakila shi da annabi isa an tabbatar to me yau dan me wanda ma'auni kuwa amfani shi ku tabbatar da sabuwar annabi isa shi kuma yasa aka kore akwai annabi annabi musa me shi in ba wannan shekarun da muke amfani da shi ba me ina akwai wani archaeological abubuwa da kuka amfani da shi wajen ku gano cewa ga wannan annabi isa ne babu shi to haka kuma wani lokacin sun ga dama turawa fa yan boko kula sosai turawa a rata objective a bincike fa in sun ga dama akwai abubuwa da suke zama objective objective shi ne ka ka fito ra'ayinka amma wani lokaci kawai sai su shafa inda su doka kawai su ce su bisa da kaza ba yanzu ka je bature zai ce maka shi yanzu lamarin addinin nan akwai Allah ko wane ne ko zama na abin da aka wannan musuluncin nan ko kuma addini gaskiya ne kaza kaza wala shi yadda tsammani ake shi bai yadda ba amma fa yadda fa akwai fa theories na Aristotle fa tsakanin annabi sa Aristotle ya ruga wani ba Aristotle ya riga shi zuwa ya riga shi zuwa to me yasa kuka yadda wa'annan su kuma kuka yanzu su tura suna da suna kokwantar an taba an taba samun Socrates a Aristotle ne wani kana cewa baka yadda ba zai ce baka da hankali amma yanzu yanzu kaga shi ba zai dama wuce shi bai da hankali ba tunda ya ce babu annabi Musa balle sara addini duka saboda haka rashin sani ji malamai adamu da ilmi laysa ilman bil adam dan ban sani ba ban sani ba cewa ko ana karatu ko ba a karatu yau a majalisin ibn abi shayba shikenan kuma ai ba kai da baka sani ba ai kai saboda haka adamu da ilmi laysa ilman bil adam to da yawa akwai akwai wannan shine ke cewa amma bil qara'in da qarina ne wannan ke cincin dashi je kai il al ilmu nazari na bincike amma na masu bincike wannan shi masu bincike ne kawai yace alal muqta wace kuma wannan shine mafi magana wanda mafi ingancin magana wanda aka zaba malami suka zabe ta wato wannan kaman ya nade maka wata magana ce mai da'ifiya akwai wanda suke cewa su ba su bai da batun hadisi ahad shi ne muke ta bala'i da su yanzu a wannan kasa yanzu cewa su ba su taba yadda ba su hadisi in ji ahad ne ya ci kawai da qur'ani kawai ko ya ci kawai da hankalinsa kawai shi zai aji shi duk ba zai yadda da da wannan ba shi tawaturi wanda yace ba zai je tawaturi ba da wanda yake bangaren ilmu ilmu daruri wannan idan ya faɗa kaga za a ce mashi mukabatul hiss ne yace saman sa ba saman sa take ba kasan kasan sa take ba zai yadda da hankalin sa to amma yanzu kaga shi habal ahad idan yace bai yadda ba ba mai ce masa ba da hankali sai dai ce masa za a ce kai baka sani bane ka koma wajen zawin zawul khibati was sina'a wajen su masana din kamar yadda yanzu likitocin suka faɗa magana ai kai yanzu ba likita ba kai me yana ka ciki an ce ka shiga lamarin su ne baka ji dama wata ahaliyar naka inkari kace kai baka yi da ba sai kai zama malaman hadisi yanzu suka yi bayan sun gama duk binciken su sun ga samun qara'in din su su qarina a alamomi da suke nuna cewa hadisin ya tabbata suka rantse duka suka ce wallahi tallahi da amali bin ya ce magana manzo Allah ce to kai awaka muka ce kai baka yi da ba kun bai ci abin da shi Ibn Hazar yake magana nan shi abinda suke ta magana na na wato cewa khabarul ahad ba amfani da shi kaza kaza wannan asali ba ba magana ce ta masu ta malamai masu addini malaman hadisi ba wasu mutane ne kawai suka fara kawo shi kuma suka shiga cikin usul fiqh suka kane kane a wannan zamani kuma suka shiga wani ilimi da ake kira ilmul maqasid suka ƙara yin kane kane a ciki duk wani ilimi ne ma na fadarru a yanzu wanda a yanzu ana buƙatar a sace ɗalibai su tashi tsaye duk ana aiki na gaban mu amma kullum ku kenan aikin ku kenan ku shiga media ta ringimu da ku to ko idan bai gaba yi ba amma da yanzu za a tashi waɗannan abubuwa yanzu suke gaban mu shi kanshi yanzu tsarkace ilimin usul fiqh har yanzu ana buƙatar sa a ce waɗannan baragunan abubuwa da aka sanya to amma yana buƙatar inda Imam Shafi'i da ya fara da an ci gaba da yanda ya fara a risalar sa da ba yanzu ba haka ake ba amma yanzu har wasu wanda ba ba su da kirki haka ba su da mutunci sun shiga cikin ilimin irin su al'amidi al'amidi za ku ga shi kusan kirkin nasa ba malamai sun zungure adalcin sama kansa ba shi da kirki to kuma ya shiga cikin ilimin ya zama ya zama kusan min asatini a yin mutul usul Allah da ya ji kansa Allah ya kyauta ai abubuwan ba ana kanta babu sannan kaga shi adadi adadi ba shi ne dalili kadai da yake sanyawa a sami ilimi ba a sami al'ilmu nazari ba الحافظ da sai ce da sai ce da sai ya faɗa ne wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nazari bil adad da sai faɗa haka sai ce bil qara'in da qarinoni alamomi ita kuma qarina suna da yawa qara'in suna da yawa saboda haka qara'in suna da yawa wani lokaci qarina ita ce kasratul adad kasratul adad a samu adadi da yawa su rawaito wani lokaci babu wai kasratul adad bari za a samu ne a samu wasu manyan malamai da aka ji kawai suna rubaitowa kawai yanzu misali ka ji an ce maka sauri ya rubaito wannan hadisin malik ya rubaito wannan hadisin laifin min sa'ad ya rubaito a a a to ai wannan hankali duk hankalin malaman hadisi zai rabar baka ma ya zai su ji hadisin malamai ne imam malik imam malami daga daga malami misali ka ce imamu ahmad ya riwaya misali daga imamu shafi'i imamu shafi'i daga malik Malik daga Az-Zuhri, Az-Zuhri daga Salim, Salim daga Ibn Umar. Wannan kaga ɗaiɗewa ne ko? Da wajen malaman hadisi yayin da suka ji wannan, to su ba za su tsaya suna tantama ba. Menene karina a wajen su shine karinan Malik, karinan Ahmad, diyanatuhu, da kuma zanquhu, da kuma wato bibiyarsa shidatu taharrihi lissawa, da kuma kaunuhu imaman. wannan sune qara'in din su a wajen su ba sai a ce bil qara'in ba wai karina wai adadi ko wani abu da wasu ke cewa ai adadin bai kai kaza ba dan haka ai wannan shine kaza iraki ya ce kaza waye waye siyudi ya ce ai wannan shi ma ka sha mai ta ba mai ta ba amma da ya gama ya hade magana ba ga shi ya ga maka cewa kuma ga kuma alal muktar ba to yanzu ka zo ka ka dauki ka rabu kamar muktar kuma ka je ka magana wacce take ba muktar ba a in adadi ne kawai kawai yawansu to yanzu in aka samu ajali da yawa ai ko fajiran mutane ne ma sai a karba ko kafirai ne ma suka rubuta sai a karba saboda akwai ajalin da in suka rubuta dole ka san cewa ba za su yi ƙarya ba shi maganar cewa dole sai an hada hadisi daidaiwa wai a ga shi ya dace da Qur'ani wannan asali ba magana ce ta malamai fa kamar da nake faɗa asali a wajen malamai magabata su a wajen su babu wani hadisi ingantacce da ya taɓa cin karo da Qur'ani babu shi babu shi in dai in kaga ingantaccen ya cika da Qur'ani to sai dai idan akwai wanda ya kuskure mazalla a wani lafazi amma je a duba kawai ko kuma ya zama hadisin bai tabbata ba akwai kuskure daidai da hadisin turba da ke sai musulun da wasu ke cewa su ci da hadisin ba da asu tawil da suke cewa suke ba magana manzo Allah bane amma ba su duk malaman malamai babu wani hadisi a nafsul fi nafsul amri ya tabbata zuwa ga manzo Allah kuma da zai cika da da Qur'ani saboda ai ya za a yi mubayyin kaifa yu'aribu al-mubayyin da al-mubayyan kaifa ta'araban al-mubayyin shi hadisin da yake bayanin shi al-mubayyan din ya za a yi musu a samu ta'arudi kuma a za a samu ta'arudi ba saboda haka a nafsin hadisin matsala babu yadda za a ce wai wai a ce an samu hadisin matsala da qur'ani sun ci karo babu shi kawai kai ne ba gane baka je ka ce kawai ala sa'alu lam ya'lamu fa inna ma shifa'u da'i su'al in baka sai ba je ka tambaya kawai wani lokaci za ka ga suna akwai magana na Abdulrahman ibn Muhammad ibn Khaldun da suke kawowa a cikin muqaddima na farko dai shi wannan mutum ba malami bane mu'arrikh ne tarihin ma kuma haka ma sahawi sai da irin sahawi nake ba ina jin kowa ne sai suka dan malaman musulunci ma dai sun dan zungure cewa akwai wasu abubuwa ma da huwa la yusinuha a wajen jisu in ba daga wayar turawa saboda suka suka dinga dauka al'amarin sa ba turawa saboda su ya zo da wani sabon ilimi na wato at-tahriri kokarin fasara duk wani haddu wani maqa'i na tarihi in ya kawo sai an mushi fasara an yi waye ala dawi alhayat alijtima'i da alijtima'iyya wai da rayuwar mu da zamu cince da al'ummar baki da galibi irin su hadarat ina duk ibnu khaldun shi ya shiga ya gyara wannan bangaren to su ibnu khaldun yayi magana a tarihi sa a muqaddimar sa afwan muqaddima da yayi tarihin sa yana magana akan bambancin hadisi da kuma labarai da ake samu a bangaren tarihi sai ke cewa shi al'akhbaru shari'iyya ana iya takaituwa a wadatu da kawai kyautata niyya da zato kuma shi kuma zato anan da yake magana yana magana a zannin rajih shi ne yake cewa mata hasalar zannu bi sidqiha shi na magana al'akhbaru shari'iyya daga da zara an sami wato zato cewa gaskiya suka yi wa sabilu sihhatil zanni athiqatu birruwat shine wato idan za a sa haka shine a zartar lalle wannan marwaitan su amintattu ne in aka samu to shikenan wannan yujibul amal yace amma a bangaren tarihi tarihi abu ne ba su bai fadi wani lokaci bai matsaya kan manzo Allah ba zai tsallaka har zuwa ga wanda ba ka manzo Allah ba su kansu to kaga wannan dole sai mun sai mun bijirar da shi alal waqi in ba haka ba dan kawai wani ya ji ya ruwaito abu isnadin sa a tarihi ba sira ba fa yake magana yanzu kadai yanzu ku fahimci maganarsa ita to zan shi ba za a je da wannan ba dole sai an an yi i'tibarul mutabaqa wato dole sai an dauke shi an hada shi da alawaki ya tabbata ko bai tabbata ba wannan yana ba wasu daga cikin malamai a gyara akan wasu abubuwa da ce kawo irin su annabi Musa a ce ya zo ya yaki mayaka 1600 tsakanin Masar da da Sham da ya tsallaka sai ce to shine yake cewa to a ina aka sama Sham din Sham din da da Masar duka suno ne a lokacin ina aka sama abin da za su ci ko ta yaya aka formation din yakin ta yaya aka kaza shine yake kawo waɗannan tahlilat wannan shine abin da shi da abin da ya kawo bangaren sa shine yake yin gyara a fahimtar da ake kuskure fahimtar da ake samu a bangaren tarihi shi ga ba yana magana Qur'ani bane fa ko ko yana magana Qur'ani ne ko sunna ba shi ba ba ba ya cikin ahlus sunati wal khibra shi ba ya ciki shi yana magana bangaren tarihi ne amma wanda zai je dauko wanda ya ce imamu ibnu khaldun ya ce ibnu khaldun ya zama wani imam mu'arrikh ne in ka ce imam tajawuzan shi kenan sai a karba amma dai bai baya cikin malamai bai fata ba ka tabbata an ce ibnu khaldun wa hada qawl ibnu ibnu khaldun babu ai saboda haka wannan ya kamata a rika a rika kulawa a saboda haka anan abinda ibnu ibnu hajar yake faɗa ana iya samun labari wanda za ga mutum ɗaya ne ko biyu ne ɗaya ba ko fara daga biyu ko uku kaga uku hudu ko abin da ma biyar ma bai kai hadin tawaturi ba wanda kaga duka ahad ne to ibn taymiya a cikin fatawansa da sauransu da shi da sauran wasu malamai suna cewa ana iya samun labari mutane kalilan su ruwaito amma kuma yayin da aka tabbatar cewa al'ada ba zai yi su haɗu ba ba zai yi haɗu su wajen faɗan wannan irin wannan saƙon ba da irin wannan jirin magana sai ce da dole an yanta wannan ya ya zama karina da zai zama ya fa'idantar da al'ilmun nazari saboda haka qara'in suna da yawa a saboda haka wani lokaci kuma yace ana iya samun ma al-hadithul fard hadisi ne daya amma a samu idan mutum ya ruwaito in ya rubuto sai a duba a ga yanayin amanansa a ga yanayin wato zarangwanansa da Allah ya bashi da kuma yanayin ke daransa na hadisai yadda yake bin kalele cewa wajen hadisai irin shu'uba misali sai aka irin wannan sai ya ce to wannan karina ne me kai da yasa muka muka ce me sai wannan magana manzo Allah ce saboda shi diyanatu fulan wa dabtihi wa tamami dabtihi wannan shine karina mun tamiya za ku ga duk yayi wannan magana yake cewa inna malamalu bin diyati zai ga هو من مفاريد الأخبار لاقي أنا شوى يحيى بن سعيد الأنصاري يا روتو دقى محمد ابن إبراهيم التيمي شيكما دقى علقمة ابن الليث آه علقمة ابن وقاص الليثي شيكما دقى عمر بن الخطاب عمر ضد أقبل جماعة كي ونا أما شيكين أكسامو أتكلم وأن سك بعد هذه سنش تاسا حنين شيء أكتيا يتا بعوضن شيكين بعد هذه سنبا شيما يزو علقمة أتكلم وأن سك بعد هذه سنش shi kadai ne ubangiji ya sa ma tashi koyarwa albarka aka rike ta da isnadi shi ma haka da yazo attaimi shi ma haka ya dauke ta shi ma haka ya ayi misa al-ansari ya dauke ta daga nan kuma a wajen sa kuma manyan malamai wasu malamai sa cewa sun kusa dari suka ruwaito wani ruwaya daga ya bisa al-ansari wannan kaga gharibul akhbar ne a wajen malamai amma kuma wannan hasal al-ilmu bi sihhatihi in an samu al'ilmu nazari musamman malamai ba sa tantama wannan maqtu'un bi sihhati a wajen malamai zaka ga malamai da yawa suna faɗan cewa ni zan ibnu mahadi waye waye da sauransu su a tauri su suna magana cewa in za su fara hadisi za su fara da inna al bin ya kana kaza da sauransu ba dan koyi saboda hadisan hadisin wanda suke ruwaitowa wa za ka karanta a ciki in ka ce ana su iya kuskure to ai wannan kuskuren haso nawa ne kamar misali wanda yake wanda yake allura ne ko misali wani wani wanda zai baka prescription na magani an saba sani ya ba amma irin ka sun fi dubu kuma kawai da yazo kawai kallon ka yi ko kana ka bai je ka ciwo kaza ne kaza ka cewa a akwai ciwon zai kuskure a wani kuskure ana ga maka kaje an ce maka ya bi ma ɗari haka kawai da ya kalle ka ce kawai je ka kaza ki damun ka je ka dauki shi a kashi ma asibiti kaza ka ce a bashi kaza ma ka ce ni ne ka kace a rubuce sa na likitoci ya baka kuma yanzu kawo kace ai akwai yiwuwar akwai yiwuwar kuskure ko babu yiwuwar kuskure to amma yanzu me yake yin da yasa kai kai da maganar sa saboda khibrar sa da yanda ka san cewa shi a wannan harkan shi authority ne umda ne saboda haka to shi ma anan yanzu ba kace san a ce a ce ya kuskure Umar din to alqama to shi ataimin to shi al-ansari ya habi sai al-ansari a kusan malamin malik ne a Madina akwai lokacin da da shi yana ba da hadisai ne da da kwakwalwansa so akwai lokacin da aka je aka bujiran masa da hadisan da ya bayar kawai shi bai tsammanin ma hadisan shi ma da yake bayarwa shi sun kai haka yawa ba kawai da aka bincika kawai sai ga yanda yanda ya bayar jiya da haka ya bayar shi yanzu irin wannan saboda Allah kawai haka wani kawai wani wani yana kwance a harde kawai ka zo ka ce ba kai za su iya kuskure za su iya kuskure ai ba Umar bane kawai Umar to masumi ne kai kana cewa masumi ne ni ba na cewa masumi ne Umar ga annabi ne ba ne ai zai kuskure ko ta ma asumi shi wanda ba annabi ba to kaga zai kuskure dan haka wannan hadisin kuskure ce ni bai yadda ba kaga kaga za mu bude mu kanmu kofar kuma in ƙara tunawa cewa ubangiji ya riga ya alƙawarin cewa zai kiyaye addini wannan ita ma karina ce ta kanta tunda har ya ce zai kiyaye addini kuma kiyaye wannan addinin da yayi ba zai kiyaye kawai wai babbaku ne ba idan kanta da tajwidan kawai a zai ce har ma'anoninsa da kuma waɗannan aikace-aikace da ake yi da zal ta'ifatu min ummati zahina 'ala al-haqqi wannan duka alƙawari ne ubangiji yayi da kiyaye wannan addini to kuma daga cikin cikan kiyayewa shine a kiyaye waɗannan labaran in kaga ubangiji ya bari bai bar bai kawo abu ya ban kada ba yana nuna maka cewa wannan nan an yi da su ne kamar su kawai malaman hadisi sun ce sai da shi to da su ne ubangiji ya kiyaye addini da su ba da wasu ba saboda haka wannan a daina bibiye biye ma wasu masu masu wanda ba su san abubuwan nan ba sosai su tsaya su tsaya wani kwala kan mutane a ce ai zato ne ai waye ai ba magana zato ne ake ba kamar yanzu ne ka zo a zo a ce za ka ga wasu mustashiku suna kawowa cewa ba Abubakar da Umar da Abu Ubaid ibn Amir ibn Jarrah lokacin da Manzala ya rasu aka je Saqifatu Bani Sa'ida ai ma kirci suka yi political ah, ba ya sai kira na makida wato wani makircin ta siyasa ne suka kulla da aka tafi suka yi kuli suka shirya kafa kofar rago su ahlul bait aka je aka gama da su su kuma su waɗancan aka ce minna amirun waye waye waye su aka ce a'a mu ai mu da qurayshawa da ai mutum ya quraysh aka kirkiro wani hadisi ma aka faɗa a lokacin aka gama da waɗancan da aka ce zama sai dai su shi ma kuma da yazo yayi wani wayo yayi wani wayo yayi wani wayo daga baya dai Umar ya ce a'a sai dai kai kawai ya hau abin sa shikenan in kaga wanda bai san yana ɗabi'an sahabbai ba ai shi da faɗa wannan maganar ai kaga wanda bai san yana suka rayu ba yadda shi Umar da zaka ji ya ya cewa shi bai ma san shugabanci zaka ga yana yanda yake yanda daga lokacin aka ba shugabancin ma ko hutawa bai ba da Allah ya zo da yake sai yake zai shirya makirci tun kafin Umar tun kafin ya zo ya hau mulki ya ba Abubakar kaftan dan da ya samu ba sai abin da Allah ya yi ba amma kuma sai ya je katalaucewa kuma sai ya mutu a bushe su kaga wanda yake wannan fasarar yana fa zaune ne a wani waje shi yake suranta abinda sahabbai suka yi da yan siyasan gare su to ai kaga wannan shi a tasawurul khati baka zuwa kawai ka haka nan kawai ka je yanzu saboda Allah ko yan siyasa mu namu nan in ka je zaka yi musu hukunci da irin da yan Ingila ke yi ne amma inda suke da bambanci inda su sun su da cakule suke yin siyasa a kuma suna yin mana da da mugunta saboda haka abubuwan da bambanci saboda haka sharɗan da su a muta akhiru suka dinga sassawa na ahlul kalam da fiqh na sharɗan tawai khabarul wahid daga sai ya je kaza sai ya je kaza ba ba khabarul wahid sai ya kaza sai ya kaza ahnaf har daga baya suka wasu daga ci suka dinga ba Abu Hurairah ta'annuti cewa ai shi ba ba faqi bane wasu ce a hadisin ma in ya ruwaito to ne wanda karɓi wannan hadisin daga wani daga Abu Hurairah ba saboda shi ba faƙi bane wani ba ba faƙi yake ba bai ba faƙi ba mutumin da sahabbai za su mutu ya ce Abu Hurairah zai musu Allah to duk wannan hanyoyi ne da in ka buɗe kofar sa to ka buɗe kofar sharri tunda yanzu kai ma kai yanzu dan abin da kake rage ma addinin shi zalil qanuni wa shari'a to wani sai ya zo ya ce kawai to kai ma kai ma naka ma bai ji da shi ba yanzu misali da masu cewa duka hadisin duk in ya zo ka sa hankali kai waye yanzu ba wani ya zo cewa hadisin bai da shi ba hankali ya fi hankali ne ai ba yanda za a yi ko dai su dawo wurin mu ko su dawo bangaren sunna shikenan ka sai su kara addini aka ko kuma su rike ra'ayinsu to kuma wallahi ba su da abin da su bayan kudade bai za su gaya musu ai hankali ya fi hankali ba kai yanzu da ka ce kai hadisi kaza kaza kaza ba ka da shi ba kuma a hadisin ma yan uwanka sun ce maka wannan maksudan waye waye da ƙarya aka yi waye nuru nabi ka ƙarya aka manzo Allah ka ce kai baka yadda ba me saboda kai malamin ka ya je yayi mafarki yayi waza ya ce wannan yayi daidai shi a wajensa to kaga shi mai qur'ani zai ce shi to duk bai duk na kam da na kan da na shi duk bai yadda ba to me za a faɗa mishi ba abin da za a faɗa mishi saboda haka shi ita ita sunnan da kuke gani ita ce jigi annabi kamar da maliki cewa wanda ya hawa tsira wanda kuma ya tsaya ta wani kalle kalle to kaga ya wannan imamu shafi'i ya daga cikin nasiru sunna ne ya daga cikin lokacin to imamu shafi'i ya daga cikin waɗanda suka fara tsayawa a suka yi yaƙi da wannan ra'ayin don ba wai daga ba wai tun a lokacin sa ya fara fitowa da ra'ayin muna ra'ayin cewa sai an kawo shar'ai na banza da wufi sannan za a karɓi hadisan manzon Allah to in ka duba cikin kitabun risala sai za ka je ya kawo magana khabar wahid cewa duhu da hujja ne da wani khabar wahid kawai dan mutum ya ruwaito malaman hadisi kuma su gama kalele cewa su gari ba wani kuskure da aka yi mutumin mutanen da har karin wani lafazi zaka ji kana duba za su ce wannan lafazin lafazin wani ne ba lafazin wani ba wannan lafazin ghairu mahfuz lafazin za a kawo ce a amma dai wannan ana ganin kamar matsala ba shine ba shi lafazin da ya da ya faɗa ba amma kuma kawai wani zoci bai daba Imam Shafi'i dai yayi raddi kan wannan idan kuka duba za ku gani tunda lokaci yayi akwai akwai magana da wataƙila zai yi kyau a wannan gaban ita ma mu mu cika shi da ita abinda wasu zaka ji suna magana cewa shi shi wato bangaren abin bambanci tsakanin na kalila hadisai da kuma na kalila ruwayoyin tarihi cewa akwai bambanci shi ilimin tarihi a ya ma girmi hadisai wannan idan kana faɗan ta hanyar yadda abubuwa suka rika faruwa cewa mazala sai da ya fara zamowa matashi yaro karimi wanda ya ce ba za a ce mazala yaro karimi to me me nayi da ce yaro karimi ina da na zage shi ne ba zage shi ne ba cewa ne lokacin da yake da katar shekaru ko abin da ga kina wani ya ce ba za a ce ya mutu ba Qur'ani ya ce ya mutu kuma ka ce ba za a ce ya mutu ba a'a sai a ce kuma ga Allah kai ne ra'ayinka ne in kai haka kake zarta ce ra'ayinka ne kai kai ba cewa kai baka cewa ya mutu sai dai kuma ga Allah kai ladabin ka kenan to kaka lazunta mutane kamar da Malik da yace shi ba zai yi ba da hadisi hadisi sai yayi wanka ba shi ladabin sa kenan wani kuma zai bayar ya dawo gona bayar amma shi Abubakar Siddiq ba cewa yayi man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata ba ba ba ta yace ba ah wane ne daga cikin sahabbai yana cewa mazalla ya ya gaya mana kabla an ya mutu bi hamsin wani hadisin wane ne wanda yake faɗan akwai kabarin dai amma wannan hadisin ba na nan na aisha bane ce kabla an ya mutu bi hamsin kada ya muta ka ce wasu ba za a ce ya mutu ba ya mutu ba ba shi ne ya mutuwan ba sau da aka ƙurani ya ga ya faɗi wannan a bar mutane da faɗin harshen su harshe ubangiji ya bashi da faɗi sau da aka diya da aka faɗi magana in dai kai ka fahimci me ake magana to kawai ka karɓi wannan ma'anar kawai ka kawo da kai dan kawai kai mai maka daidai ba kai kai aladaban ka kyale mutane yanzu a lokacin mu ne Aisha an zo an sakar da ayoyi wajen nuna tsarkinta aka ce ta je wajen maza Allah ta ce ba za ta je ba ba za ta je wajen maza Allah ba ba fa ka ta faɗa ba da kyauta da maganar nema ni ba za ta je ba kuma ba za ta je wajen iyayenta ba za ta je ba za ta ce Allah kai za ta gode ma in wani sai ce ai shikenan yanzu manzo Allah kaga dan atifa dan emotion kenan shi yanzu rima yake sai kawo in wani ne yanzu sai ta rigina ta rigima so sahabbai suka faɗa wasu maganganu sai a wasu tsara'i akwai wasu ɗan katika da muka kan wannan watakila wasu in ku samu lokaci ku ɗan bibi su mu ɗan yi tsokaci akan ta wannan kabiya din duk da wannan mu lokaci mu muna ganin ma na wani lokaci ya kana bata lokaci ne tunda wani yanzu an wuce lokacin da jama'a suke neman gaskiya suke bukatan ku in an yi magana in na fahimci gaskiya an sako amma kai zuwa shugaban da kaji an ce wai yanzu kai kai wa'azi wacce ya wa'azi ya ci wallahi na gane kuskure nayi na sauka kai yaushe ne ka gaka saboda kowa yanzu so yake alitis halu da ra'ayin ne yanzu ake kowa na son ya taimaki ra'ayin sa ne kawai saboda in ka ga wannan to yi shuka ya su kawai ka ci gaba da abin da yake mai amfani a maganar su da suke cewa shi wannan ba shi da wani ba shi da wani wani waƙi da zai iya kawowa ya ce wai tarihi wai wai in ka ce wai tarihi wai ya gemi hadisi hadisi dai magana maza Allah ne kaga tarihin da ya gemi hadisi sai dai a samu su Abdullahi ne suke ba da hadisin nan da su Aminatu kafin maza Allah ko ko a samu wasu daga cikin manyan sahabbai wasu ma sun girme shi irin su Abbas su kuma waɗannan tarihin ba su ke ba da su ba in ana magana tabakat na mu'arrikhin ma ahlul ilmi bi sira wal magazi na sahabbai na magabata zaka ga ana kawo tabi'ai to tabi'ai daga ya tsakanin su da da sira wa yake muni da hadisi wa yake muni duk a cikin malaman sira din ba za ka taba kawo wani malami wanda ba malamin hadisi ba sai dai kaji an ce kawai dai ajiyan hadisi yau a tsaye ne amma dai kuma yana yi da sinadin sa shi nake magana da malamin hadisi saboda haka wannan magana ina mamakin wanda wato yake fahimta abubuwa zai faɗi ta inda ba so yake kawo kawo yamtsi ba kuma wani wani yana ta tattafawa wai shi an gaba an gaba a ya riga salime su ya salime su kuma bai san wato jahilci aka faɗa wannan maganar ba saboda ba yanda za a kawo wannan yanzu in kana maganar tabaka na farko ana maganar Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair ya rasu 94 bayan hijira malama hadisi ko malama hadisi ba in banda shi kuma akwai Aban ibn Uthman ibn Affan wanda baka su daya shine tabaka farko da ake kawowa na masu wanda suka fi kowa sanin sira a zamanin tabi'i kai ba ana ganin masa bayo ba saboda su su dama maganar Qur'ani da hadisi da sira da waye duk ilimi ɗaya ne a wajen su duk ruwaya ce kawai tsaba ko kai kai ruwaya ka samu ilimi ko ka ki ruwaya ko ba za ka samu ilimi ba ko Qur'ani nan ba wanda ya sai kawo Qur'ani kawai ce kawai na kafin Qur'ani sai da ruwayar sa ruwaya zai ya ji daga wane wane ya koya mishi shikenan to kaga wannan shine shine tabakar farko kaga tabi'ai ne wannan malamai ne idan ka sako tabaka ta biyu da ake kawowa shine tabaka ta Muhammad ibn Shahab az-Zuhri to akwai wanda ake zaki shi kan hadisan ba shi ba shi shi wannan azan ya da shi da su tabaka ɗaya suke tabaka ne na manyan tabi'ai na Madina kuma da yan Madina fa wannan ce inda kudiyar rasu wannan 105 shi kuma Imam Zuhri ibn Shahab az-Zuhri shine ya rasu shekara ta 120 da wani abu da shi da da hudu ko eh da ashirin da hudu Muhammad ibn Shahab az-Zuhri ya su 124 to banda shi kuma akwai yan dabbokin sa shi ma su ma an san su da wannan da wannan kulawa da wannan bangaren in ka sako kasa kuma akwai kuma ɗaliban su a zuhri irin su Musa ibn Uqba dukkan su ne a cikin kutubu sita Musa ibn Uqba kusan Imam Malik yana cewa ma ya daga cikin wanda ya tashi ma ya dinga ya dinga wato yawon wato tankade siran manzon Allah yana Malik ya dinga tankade hadisan manzon Allah shi shi ba zai riwaya ba sai daga tika to shi ma haka Musa ibn Uqba ya rika yi ya dinga alintiqa wa taharri banda banda ilimi da shi fada a ilimin addini malik yake cewa da girman sa ya dinga yawo saboda ya ga wasu makata sun shiga maganar sira ita ba ya shiga ya ci gaba da bibiya to banda su sami da hukuma kuma sai a samu su Muhammad ibn Isaac sami magazi wasiya ya tsari da 51 bayan hijira sai kuma Muhammad ibn Isaac sai irin ire-iren wanda ire-iren sa wanda sai ko ɗaliban sa irin su waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi ma da ruwaya sa yake yi kawai dai shi za'ifi ne amma ruwaya yake yi mun ka cire shi ka zo su wajen su ibn Hisham ka je wajen su Muhammad ibn Sa'ad haka kan wajen Sa'ad Tabari da ruwaya fa ake yi amma ina mamaki mutum ya zo ya zo ya tsallake waɗannan abubuwan wanda ya ce wa ilimin ya riga zo haka me kake nufi yanzu yanzu a daina tsayawa ana kallon isnadin za a amsa ko za a amsa ba in kuma kana maganar cewa malaman hadisi suna cewa ai halal da haram da dan bambanci da kaza eh wannan ai dama shi qawaidu ilmi al-hadith qawaid ne mari akwai wato wato suna da yanda suke mu'amala da kowane bangare daban wato ba wai a cure ki a waje ɗaya ba akwai wani lokaci za ga sun ɗan sassauta a nan can kuma sun tsaurara wajen alhalal wal haram suna tsaurarawa amma wajen ɗan bayanai da ake ɗan kawo wanda dama bai bai da wahalar ɗiba yanzu misali masu zuwa islamiyya suka shekara goma nan in ka ce su kawo falla Allah sai musu wahala amma ka ce su kawo da fir'auna da annabi Musa ya ta kaya sai ya kawo maka yana bari ne zai kawo maka saboda haka to kaga abu ne mai sauki a dan sassauta a nan haka bangaren tarihi tafsiri za su da sassautawa bangaren raqaiq suna sassautawa so ba wai kafi da yake aure ba abun abun yake ba za ku ga ruwayar Isa ibn Mahan Abu Ja'far Ar-Razi daga daga Rabi' ibn Anas Al-Khurasani daga Abu Al-Aliya Rufai ibn Mihran wannan isnadin jadda ce sananniya shi Isa ibn Mahan saduq ne amma fihi da'af galibi wani lokacin ya rawaito ruwaya bangaren halal wal haram daga malamin hadisi na dan baya baya da ita amma wajen tafsiri sai ka ansa akwai ruwayan walibi alibin abi talha al-walibi a ibn abbas ruwaya ce min qati'a amma kaga bangaren tafsiri ana karba saboda haka shi kaga akwai abubuwan da suke dan izina suke waye suke waye saboda haka in wannan aka zo kawai zaka yi takimin tabbaka wannan hukuncin hukuncin ne amma ba kawai ka zo ka ce ai kaza ai kaza ai kaza ai ta ai tarihi ya riga kaza kaga wannan sai dai wanda ya sani sai ta baka dariya kuma ya san baka fahimci baka fahimci da aka dosa ba ina ganin sai mu mu dakata a nan insha Allah ta'ala a yi hakuri dan abin da aka samu insha Allah idan muka zo wata mai zuwa lokacin dan abubuwa mu dan ya dan mana sauki insha Allah abin da baka taji Allah ya ba mu lada abin da baka sallata Allah ya ce mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Thank Na'am. Eh. Ai ba ai ba ai babu shi. Ba wani juzul mafqud kawai asali wani juzul mafqud din. Wani makareci ne kawai haka nan da yaje kawai sai yaje ya ya hada hadan sa. Su kuma suka je suka dauko kosa ta fadi. Kuma abin mamaki wai zai ga wanda bai inda yaje a koya mishi wai ka'idoji na bincike wai kuma shi ne faɗa wannan magana kuma. Asalin asalin wani ne can kuwa inda ne ake cewa malamai suke magana kawai je ya har hada abinsa ya ce ya ce shi ne mafkuta kuma ƙarya yake yi to kaga da zaka yana da shi kuma an ka duba isnadin yanzu ban itina ma isnadin an ka duba isnadin na zamanin kamar kaka ce isnadin isnadin mara kaka ne bayan da za a yi kwata kwata mara isnadin ya tafi ita ma haka kaman eh akwai da itina isnadin na manta isnadin da na dan riki eh wani inda wani zai kawo kana kawo zaka jira kaka ce zaka ji kamar kamar a ce ne a a a baba da Abdul Hamid Arba'i daga Ibn Taymiyyah kaga yanzu daga jin wanda yake ga maka ai kawai littafi da abin ka kawai kaga ai ba ai ba shi da magana ba kamar ko a ce ko a ce ai malam Jafar shi ya koya ma shi ya koya ma malam Abubakar gumi wahabiyanci ai ina ga maka ne sai ka tashi ta babanka kaga shi ya fi ba san me yake yi ba to irin wannan isnadin ne kusan kuma kamacin wannan da za ku duba na san za ku za ku sami ta insha Allah to kusan irin wannan ne eh eh ya kawo isnadin ko wannan littafi ne
shi wannan hadisi jari na da eh malam Abdul Mutala littafin da ya kan mujizun nan akan wannan hadisi Oke, akan akan ji hadisin Jabir. Eh kamar fa na saba gan haka ne ma na sharin ma ne a shi. Na ma taba sharin kwarai da gaske. Malam Umar Mutala kaga ya ma ya ba wuce shin ku je ku duba wannan. Eh in ku duba na tabbata za ku ga shi naqin ne ko bahith ne. Insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi.